a wannan yana cewa mutum ne yake sallah sai ya tuna wani abu na rayuwar duniya yaya matsayin sallansa a fiƙe hanci sallansa tana nan amma wajen malaman gyaran zuciya sallansa da sauranta a fiƙe hanci amma sallansa tana nan amma wajen masana malaman gyaran zuciya to sallansa tukuna sai ya kai inda in ya ce Allahu akbar haka to ya zama da gaske yayi ko Allahu akbar ma'anan shi dukkan wani wanda ba Allah ba na mai da shi baya almusalli na ji rabbahu ko shi ne daga hannun da yayi to ya zama da gaske daga hannun ya mai da dukkan wani Allah baya ya yarfe ya fuskanci Allah to wannan kuma ta gama makami ne ai ko ya ce wannan ya halatta mace ta yi tafsir a sa a kafafen yada labarai eh mun mace ba al'aura ba ne a kaulin mafi jamhurin malamai matukan ba murya ne na na wala yakhda'na bil qawli ko fa yatma alladhi fi qalbihi marad wala tahda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa matukan ba irin wannan al al khada' bil qawlin bane ba wai muryan ta wanda zai fitin wasu bane ba komai mafi alkhairu ma abin da ya kamata inda zaka je kai kasuwanci da ita zaka je ka tambaye ta lamarin duniya zaka yi sauransu to tafsiri ai min babi aula da faɗi Allah subhanahu ta'ala ta ilmantar da al'umma to wannan dai ban gane abin da ya rubuta ba in malam ya gane zai karanta mana wannan ya tambaya yaya hukuncin qabdu da sajdu yake a din da ya inganta daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibadin shi ne bai taɓa yin sallah da sajdu ba yana sallah gaba ɗaya da kabdu ko da yake wasu tafi akan cewa yana yi da sablu kuma sun yi ta'awilin dukkan hadisan kabdu amma dai da kabdu da sablu ba abu ne da suka kai su sa tashin hankali cikin al'umma ba dukkan su abubuwa ne ingantattu daga magabata Allah abin da ake fata dai Allah subhanahu wataala ya karbi sallar mai sallah Allah ya karbi ibadan mu idan kai sajlu wanda ya fi ka alkhairi yayi sajlu idan kai kabdu wanda ya fi ka alkhairi yayi kabdu amma abin da ya inganta daga sayyidina rasulullahi shine kabdu an ce an tambayi shehu me yasa kake kamdu alhali mahaifinka shehu abdullahi ya yi fasu ya ce huwa qayyadahu al-adabu wa ana harrara lil ilmu wannan ya ce ya kamata idan mutum zai aure ya halatta idan mutum zai aure ya sa masa istikhara musamman wanda ake hisabi akan ya dace akwai alkhairi ko babu ya dace a shar'ance a ya haɗa tambayoyi da yawa a cikin tambaya ɗaya istikhara sayyidina jabir ibn abdullah yana cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna suratan ko ayatan min al-qur'an idan hamma ahadukum bi amrin zuwa ƙarshe to idan duk abin da ya taso maka ko menene kai istikhara idan alkhairi ne Allah ya tabbatar idan sharri ne Allah ya tabbatar to yana cikin amrin Allah ya kawar afwan idan sharri ne yana cikin amurka zuwa daga abu ne mai kyau ka je ka nemi wani wanda ya fi ka sani ya gina a kan kaman kiyafa ko firasa ya gaya maka to shi ma kila zai zama ba laifi ba domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wasu daga cikin sahabbansa za su yi tafiya zuwa wuraren cikin sham ne dai farid da sham haka yake ce masa habbansa unzuru fi inna fa inna fi uyunihinna shay'a wata yake cewa za ku auri matansu to ku kalli idanunsu ku tsaya ku duba a cikin idanunsu akwai wani abu to wanda wasu malamai suke ganin wannan cewa a cikin idanunsu akwai wani abu din yana nuni cewa zai yoyo a idon zai maka nuni zuwa ga wani cuta da ke tare da kai ta hanyar idanta ko kamar wancan ba mujuliji da ya zai sami zaid ibn harisa da usama ibn zaid suna kwance ko yace inna hadhihi al-aqdama ba'daha min ba'd kaga yayi aiki ne da kiyafa da wani nau'in ilimi nasu yace wannan kafafun sashen su daga sashi ne saboda alamomi da ya gani a cikin kafafun to wannan ma wasu suna ganin cewa ba laifi saboda wancan hadisin na ku duba cikin idanunsu idan za a je a zuba ƙasa ne a baje a yi rabu da abinci ka to shekunan mu sun gaya mana cewa masu zuba kasan nan ba abin da suke gani ban da kasan kasan gaban su kadai suke gani ba su ganin komai sura ka ba da ne da zaka je ka bata lokacin ka ana zuba ƙasa ana gaya maka ga abin da za a yi ga abin da za a bari alhali wanda zai zuba ƙasan ya ce maka ga abin da zai faru ga abin da ba zai faru ba ba zai iya hana abin da zai faru faruwa ko ya sa abin da ba zai faru bai faru saboda haka wannan kawai ɓata lokaci ne kuma manzon Allah sallallahu haka kuma idan ta hanyar taurari ne za a ce maka tauraro kaza ya ce ko tauraro kaza ya ce to manzo Allah kira da abinci Allah tabbata gare shi a ce kazabal munajjimuna walau sadaku su masu zuba kasa kuma suna da hujjojin su na ramulu suna da hujjojin su kana nabiyyun min al-anbiya yaquti al-habba faman sadafa habbuhu fa zaqahu habbahu to shi ma wannan dai hadisi ne kuma malamai da yawa sun tafi zuwa ga ingancin shi annabi Idris alaihi salam wanda suke ganin cewa dalilin wannan suke wannan habbu din wallahu a'lam wallahu a'lam ko da yake mafi yawan malamai sun tafi akan rashin ingancin nashi wallahu a'lam wata dai ina so in bude kofan sabani a cikin mas'alan kada a rufe kofa gaba daya a ce kaulan wahidan ne a cikin ta wallahu a'lam ni ne zan ba shi shawaran yayi istikharar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim wa fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li zuwa karshen shi ina ganin zan fi nutsuwa in ni zan ba mutum shawara ya wannan istikhara saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu kuma shi kanshi yana da kaifiyoyi akwai sigarsa da ake maimaita shi har so uku tare da salloli ana maimaita addu'ar su bakwai yana da karfin gaske shi din ne dai wannan ya ce mutum zai iya niyyar wazifa da hausa ai san ne zuciya ai niyyar kowace ibada ɗan uwa da zuciya ake yi to da shi niyya bai da yare niyya ba ya da yare dan da zuciya ake niyya wa niyyatu mahallu hal qalbu ko wannan shi ne kissar da nake yawan faɗi na shehu ko wata rana shehu ya zo Kano ana zaune cikin jama'a sai wani mutum daga cikin mutane ya tashi da sauri ya je cikin gida san sai ya dawo jikin shi a jika haka bai gama bubbushewa ba sai aka tambaye shi lafiya aka gai firgiki ya tashi aka shehu ne da kai shi ya bada wannan kisa sai ya ce ai abin da ya faru wallahi ya tuna ne ɗazi ya yi wankan janaba bai niyya ba shehu ya ce mashi an ɗauki ruwa an kai maka bayi ya ce an kai ka shiga ka cire kaya ka ce na shiga na cire kaya kai wanka ya ce kai wanka ce ko ba kai niyya ba ya ce Allah ya ce wannan ya ce mene ne matsayin bin mutumin da ya ce maka kafiri sallah kai wannan magana ce mai wahala in dai ni ne ba zan bi shi in ni ne idan mutum ya ce maka kafiri amma ba yana nufin shi kenan kawai da kaga wata kungiya ka ce wannan duk suna kafirta ni ba saboda ka ba zan bi su sallah ba abin da abin yake ne yake ne shi ainihin in ka taba jin ya ce maka kafiri shi kansa shi wannan wanda zaka bi din ba wai dan yana wata kungiya shikenan kai musu kudin gora ba a'a idan shi kansa ya taba kafirta ka to gaskiya in ni ne ya kafirta ba zai shi sallah ba saboda nau'i ne na wasa da addini ba dan komai ba dan ni na kafirta shi bane amma dai kawai dan zuciyata ba za ta nutsu ba wannan ya rubuta da ajami ni ko karatu na bai yawa ba na dan fara shekara ɗaya biyu sai na bari ba zan gane ba sai an taya ni wannan ya rubuta da turanci menene what is the position of sharia for a person who submitted someone name to his malam to pray and destroy him either because of his position or something like that wai menene matsayin shari'a ga mutumin da ya ba da sunan wani mutum ga wani malami a bata wannan mutumin ko a halaka shi saboda matsayinsa ko na ka ba da sunan wani ka ce a sa maka shi a allon karfi to kilin kin kashe mutum da addu'a ba ya da bambanci da kashe mutum da takobi duka sunan su kisa cutar da mutum ta hanyar addu'a yana daidai da cutar da mutum ta hanyar takobi duka sunan su cutarwa saboda haka wanda ya kashe wani ta hanyar wani addu'a ya ja wani addu'a wannan mutumin ya mutu to idan ba haƙƙin mutumin a kansa to babu shakka yana daidai da wanda kashe shi amma suna da bambanci da kuma martaba dan akwai wani abu da malamai kan ce salihai almartabatu la tasma'u ko la tusami'u ita kuma wannan wani abu daban ne an yi ma wani bawan Allah mummunan abu martabarsa saboda rashin musamaha ta kasa shi wanda ya yi mummunan abin ya shiga wani hali ko ya faɗi wata rana wani bawan Allah ana wani abu ya haɗa su da wani mutum ya tuhume shi sai ce ya Allah in ka san ba ni ne wannan ba ka bayyana ayan karan take yana faɗi sai dan ya faɗi ya mutu saboda ƙarfin rubba a shasa akbara zai tsimraini madfu'in din abuwa bilau a sama Allah ila abarra sai yan uwan wancan wanda ya mutu suka kama shi suka kai shi wajen alƙali da suka kai shi wajen alƙali alƙali ya ce me aka yi suka ce ya kashe mana dan uwa ya aka yi kaji kaji ya alƙali ya yi rigima ya haɗa su sai ya sallah sai ya ce ya Allah idan Allah ka bayyana gaskiya ya ce a to mai sauki ko ma za ruwa ku yi alula ku yi sallah ku to kaga wannan shi nashi martaba ce martabar ta ce take da girma wajen Allah Allah na kishin su saboda waliyin Allah ne man adali waliyan fakat azamtu bil harbi din wani yace na neman karin bayani akan itikafi tambayar ta farko to ina ganin dan bayanin da muka yi farko kila zai wadatar da mu a kan itikafi sannan yace kuma shine ya sami raka'a daya a sallah mai raka'a uku ya zai zai tashi a raka'a ta biyu ya kawo fatiha da sura misali raka mai raka uku da yana nufin magriba ya kawo fatiha da sura sai ya zauna yi tahiya in ya tashi a ƙaunin jamhurin malamai zai ƙara kawo fatiha da sura sai ya zauna ya tahiya ya sallama wannan shine ƙaunin jamhurin malamai saboda ma fatakun fakudu wasu suna ganin in ya tashi a ƙarshe din nan zai kawo fatiha kaɗai to amma wannan kauli ne shi kuma marjuhi wallahu alam assalamu alaikum oh to roko dan Allah dan annabi sai manzon Allah ma yace dan Allah dan annabi ko hatta hibbukum lillahi wa li rasulihi ko sai sun so ku dan Allah dan annabi hadisin Abu Dawud da Tirmidhi Ibn Hibban al-Hakim a ga sunan dai a umma duka Allah likai ya kawo a cikin a sharhu usuli اعتقاد أهل السنة والجماعة سو شهررن حديثي دي نا عباس بن عبد المطلب sannan kuma ga hadisin muslim na zakan gwal wanda kowa ya sani su masu kafa hujja da ai zakan gwal da hadisin suke kafawa amma ba ba su lura da abin da ke cikin hadisin ko su wanda zai ce mace ta ba da zakan gwal ɗinta da wannan hadisin zai dogara na muslim na matar da ta zo wata rana da gwalagwalanta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kina son Allah ya canza maki da wasu gwalagwalan wuta a maimakon waɗannan ta ce ya Allah ya rasulullahi kuma lillahi wali rasuli ga sunan dan Allah dan annabi ko to an rike cewa an ba da zaɗin kuma din amma lillahi wali rasuli kuma karatun ya ki kallon dan ɓarayin ko ya kamata a yi sai a ce a dole mace ta fitar da zakkan gwal ɗinta ko da ta aje na kwalliya ne to amma kuma lillahi wa rasulihin da ke cikin hadisin kuma ba a koma ta kan shi ba Allah ya kare mu sallu ala nabi karim bayan karatu